طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu insha Allah da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala yau muna maricin ranar laraba wanda ya daidai da 23 ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina 1443 wanda shine da premier ɗaya ga watan september na miladiya 2021 insha Allah ci gaba kenan da karatunmu na arba'unan nawawi wanda kuma wannan shine darasinmu na bakwai a cikin wannan littafin sakamakon kuma wasu uzurruka da suka gito ba mu samu ba muka ci gaba da karatu sai yau insha Allah kenan za mu dasa daga inda muka tsaya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kama mana ga baki ɗaya kuma abubuwan da aka yi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya musu albarka ga baki ɗaya a darasi na shidda idan ban manta ba mun tsaya akan hadisi na shidda ne na tara hadisi na tara ko wanda hadisi ne daga abi huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu naji ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ma nahaitukum an hufajtanihu wato abinda na hane ku to ku nisance shi wa ma amartukum bihi shi kuma abinda na umurce ku da shi fa'atu minhu mastata'tum to ku zo da shi gwalgwadon iyawarku annabi ya ce fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kusan da cewa abin da ya hallaka mutanen da suka zo gabanin ku kasratu masailihim shine yawan tambayoyin su wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim da sassaɓaniwa da suke yi wa annabawansu wanda mun gani abin da ya shayi wannan kumshi wannan hadisin tun a wancan darasi wanda kuma babban shigo da zan mu ɗauka a wannan hadisin shine cewa duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hannu akan shi to mu nisance shi sannan kuma abin da ya umarta to mu zamanto mun zo da shi gwargwaron iyawar mu a nan zan mu ɗauki daɗin fa'ida ban sani ba ko mun ɗauke ta wancan karatun da ya wuce cewa nan annabi sallallahu alaihi wasallama abin da aka yi hannu ta aka yi a nisance shi kwata-kwata ka kusance shi ma amma dai umarni da aka zo aka ce a yi cewa akai ka zo da shi gwargwaron iyawarka inan nan muke daukan cewa abinda Allah subhanahu wata'ala ya ce kakkai to kada ka yi kada ka yi ko kaɗan kakkai kada ka kusance shi ma ka ce ka yi kada ka nemi wata shubuha ma ta zo ta ce ma a ka yi kaɗai ka za a a to fa ta ne ka nisanci wannan abin abinda annabi ya hana abinda Allah subhanahu wata'ala ya hana amma abinda aka ce kuma ka yi to ka yi matuƙar ƙoƙarin zauwa da shi gwargwaron iyawarka gwargwadon iyawarka saboda la yukallifu Allahu nafsan illa wusa'aha kenan dai wannan abubuwan da muka dauka a cikin wannan hadisin mun duka ya gabata a cikin karatun da ya gabata insha Allah kenan yau zan mu tashi kan hadisi na goma a cikin wannan littafin wanda shi ma hadisi ne daga Abi Huraira malam yace al hadisul ashir an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر رجلا يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام fa anna yustajabu lidhalika rawahu muslim wato malam yace hadisi na goma wannan hadisi na goma daga cikin littafin kenan arba'in nawawiya wanda mun sani hadisi 42 ne a cikin littafin wanda kuma ibn rajab ya yi ƙari sun zamanto hadisi 50 idan ya zamanto kenan cikin 42 mun ɗauki ɗaya cikin hudu kenan insha Allah malam ya ce an abi huraira daga abi huraira mun san abi huraira ya gabata sunan shi a can baya cewa shine abdurrahman bin sahar ad-dawsi shi ya rawaito wannan hadisin yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna Allah ta'ala tayyibun aw inna Allah tayyibun a wata ruwaya lalle Allah subhanahu wa ta'ala tsarkakakke ne la yaqbalu illa tayyiba baya karbar aiki sai tsarkakakke annabi ya ci gaba da cewa wa inna allaha amara almu'minina haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci mummunai bima amara bihi almursalin da abin da ya umarci manzanni ma'aika faƙala ta'ala sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuwar rusul ya ku manzanni kulu mina tayyibati wa'malu saliha ku ci daga daɗaɗan abubuwa sannan kuma ku yi aiki managarci wa ƙala ta'ala haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wanda kuka yi imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga daɗaɗen abubuwan da muka arzuta ku sai annabi yake ba da misali ya ce sun mazakara rajulan sannan ya ambaci wani mutum yutilu safar yana tsawaita bulaguro ash'ata agbar wato mutumin ya safanta da wata halata idan aka ce ash'ata wanda gashin shi yayi burtutu wato bai samu ba dama ma na caji kanshi shine ake ce ma ash'ata kamar yadda can cikin hadisin da ya gabata hadisi jibril hadisi na biyu da ya zo mu yace la yura alayhi atharu safar wala ya'rifu thumma طلع إلينا رجل بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياد الثياب شديد سواد الشعب تو nan kuma ya ce ash'ata agbara wato gashin shi duka ya yi furtutu kawawan shi sun yi furtutu ya zama to gashi nan da ka gan shi ka san mutumin wannan daga bulaguro yi sutu zamanin su bulaguro da ya zama to abin doki ne ko kuma jaki ko kuma a kawama wanda bai da abin hawa ya ce ya muddu ya daihi ila sama'i yana daga hannun shi zuwa ga sama yana cewa ya rob ya rob yana kiran Allah subhanahu wa ta'ala da wannan suna ya rab ya ubangiji ya ubangiji annabi ya ce wa mat'amuhu haram amma dai abincin shi haramun wa mashrabuhu haram haka abin shan shi haramun ne wa malbasuhu haramun tufafin shi haramun wa guziya bil haram ya rayu an ciyar da shi ya abi abin da yake taso haramun ne annabi ya ce fa annabi yustajabu li zalika ta kaka za a karba mishi attashi imam muslim ya rawaito wannan wannan hadisi kenan wannan hadisin maudu'in da zamu dauka na farko akan wannan hadisin shine akan cin abu na halal da kuma abin da ya shafi addu'a kenan maudu'in hadisin nan misali aka ce ma wannan hadisi na goma me yake karantar da mu yana karantar da mu na farko abin da ya shafi cin halal abin da ya shafi cin abu daɗaɗa tsayib wanda suke tsarkakakku wanda suke su ne tsarkakakku wanda babu harama a tare da su sannan kuma da yaushe ne yaya addu'a take me yake hana karba addu'a me yake hana me yake sa a amshi addu'an mutum annabi yace inna Allah ta'ala tayyibun kusan da cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala tsarkakakke ne wato Allah tsarkakakke ne kamar yadda tabbata a cikin wani hadisi na Sa'ad bin Waqqas yake cewa inna Allah tayyibun yuhibbu tayyib wato Allah tsarkakakke ne yana son abubuwa wanda suke tsarkakakku wanda kuma yana daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala at-tayyib kenan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana yake cewa la yaqbalu kuma illa tayyiban sannan shi Allah baya karbar aiki sai wanda yake tsarkakakke duk aikin da ka zo ka yi shi in dai ba tsarkakakke ba ne ba to Allah subhanahu wa ta'ala baya karɓa shi wani aiki ne yake tsarkakakke wato aikin da za ka yi shi misali in sadaka ce ka yi ta sadaka da dukiya ta halal kada ka je ka sato dukiya kamar yadda ya tabbata wata kisa da ake bada zamanin abu hanifa ne in bambanta ba wani ya ya shigo cikin kasuwa sai je wajen wata mata ya sato kwai sai biyu ya huto daga kasuwa sai shi malamin ya bi shi ya zo ya tsira shi ce malam ka ji tsoron Allah na ganka wannan ka sato ma mata waccan kwai to ka je ka mai da ya ce a'a wai yana kasuwanci ne da Allah subhanahu wataala wato yana sato kwai ne sai ya je ya yi sadaka da shi wato shi a tunanin shi tunda an ce idan ka yi sadaka idan ka yi abin alkhairi alhassanatu bi ashari amsaliha za a baka ladan goma misali to ya sato kwai daya zunubi daya sai je sadaka wai wai kenan na bashi wancan kenan kaga ya samu akwai akwai taracen ya aiki nan kuma kenan an biya ta ita da wannan guda daya shi a fahimta shi kenan to inna Allah ta'ala sai a lokacin ya bashi wannan hadisin yace to baka san ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba shi Allah tsarkake ne baya karba aiki ne tsarkake kenan sadaka zaka yi kada ka zo ka je ka ce ka yi sadaka da dukiya ta haram ka ce kuma kana neman lada a wajen Allah subhanahu wataala wannan ba ta taso ba ka je ka dauko ka cire ba ka zo ka ce ka yi sadaka da ita ka ce kana neman lada a wajen Allah a'a wannan ba wannan magana kenan dai abu wanda yake tsarkakakke dole abinda Allah subhanahu wata'ala yake so shine abu wanda yake tsarkakakke wanda idan kai aiki da shine ibada Allah subhanahu wata'ala zai karba maka shine annabi sallallahu alaihi wa sallama da yace wa inna Allah amara almu'minina bima amara bihi almursalin sannan ku san da cewa Allah subhanahu wata'ala ya umarci mummunai kamar yanda da abin da ya umarci manzanni menene Allah subhanahu wataala ya umarci manzanni shine yace qala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu min tayyibati wa'malu salihan Allah yake cewa ma manzanni ya ku manzanni ku ci ku ci daga dadadan abubuwa wato na halal wanda suke tsarkakakku sannan kuma wa'malu salihan sannan ku yi aiki aiki managarci haka kuma ya ce ma mummunai ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dadadan abubuwa sannan ku na dadadan abubuwa na daga abin da muka arzita ku kina wannan a cikin wannan ayoyin akwai nuni akan abin da ya shahi cewa lalle aiki bayya karbuwa da cin haram lalle aiki bayya karbuwa da cin haram sannan kuma cin haram yana lalata aiki yana hana karbuwar shi yana sa ya zamanto ba tsayyib bane ba duk abin da ya zamanto kuma ba tsayyib ba baya karbuwa a wajen Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallama dan ya ƙara wadda hama dan ya ƙara bayyana ma misalin cin halal da cin haram sai ya ce maka summa zakara rajula sai ya ambaci wani mutum yutilu safar wannan mutumin yana tsawaita bulaguro siffat zan mu zana wasu siffofi ne anan shi wannan mutumin da yake bulaguro ya siffanta ya cancanta a ce idan ya yi adda an karba mishi zan mu ga lahin shi shi ne ne ya sa ba a karba mishi ba adda na harko sun mazakar rajulan yutilu safar ash'asa akbara ya mutu ya dahi ila sama'i ya rabu ya rabu wato ladabi muka ce daga cikin ladabba na karbar addu'a anan akwai abu guda hudu malam da ya kawo italatu safar yutilu safar yana tsawaita bulaguro tun ma bulaguron mai tsaho ne to da bulaguro ko ba mai tsaho ba ko mara tsaho inda ya bulaguro ne to mutum yana da da'awa mustajaba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a cikin hadisi yace salasu da'awatin mustajaba ya ce wasu addu'o'i guda uku mustajaba ne karɓaɓɓu ne na farko wanda aka cuce shi idan ya yi addu'a to wannan karɓaɓɓa ce wanda ya tabbata kai tsaye in aka cuce ka ka ɗaga hannu ka roƙi Allah Allah ya saka maka Allah ya ce sai ya saka ma walau ba da ko da ku bayan wani lokaci ne wannan addu'a ta ka ta ka shi yasa zalunci haram ne shi yasa Allah da ya tashi tun farko shi ya fara haramta ma kan shi kanin ya haramta a cikin abin da ya shafi bayi kenan da'awatul mazlum sannan annabi nabi yace da'awatul musafir addu'a mai bulaguro wanda yake bulaguro addu'a shi karɓaɓɓa ce idan kana bulaguro kana da kyau shi yasa in kuka duba wani zai yi bulaguro sai ka ji wasu suna cewa da Allah a sa mu cikin addu'a eh kai kuma in baka sani ba ka ce to shi da zai yi bulaguro kai ne ma ya kamata ka sa shi addu'a ka aje mota ta yi kuli kuli da shi kai ne ya kamata ka sa shi addu'a to a'a in yana cikin bulaguro addu'a idan ya addu'a addu'a mustajaba ce saboda a wani hadisi ya ce asafar qita'atun min al'azab wato bulaguro wani nau'i ne na daga azaba sai kana bulaguro in kana bul wataran kana bulaguro kai da kanka kai shi'uri ka ji zaka ji ka takura an tsida ka waje guda surtu in ka dauki wannan hanyar zaka tayi karshen yamman nan zaka gani sai a hankali ka gaji kawawun ka sun yi wannan sai wannan to yake yi profiti a lokacin kai ta addu'a saboda lokaci ne zababbe na karba addu'a annabi ya ce da'awa ce mustajaba sannan kuma da'awa ta uku ita ce da'awatul walid li waladihi addu'a da mahaifi zai ma zai ma dan shi kenan mutumin da yake bulaguro yana da ya siffanta da wata siffa ta karbar addu'a shi ne ce nan yutilu safar siffa ta warko yana tsawaita bulaguro sannan kuma bulaguron ma muka ce yana tsawaitawa kenan mai tsaho ya yi zamantarwa a shaddu saboda in muka duba can Allah subhanahu wata'ala ne yace amman yujibul mudarra idza da'ahu wato Allah subhanahu wani ne mai karbar addu'a wanda ya shiga cikin tsanani al-mudar duk lokacin da mutum yake cikin tsanani kake cikin tsanani ka tuna Allah subhanahu wata'ala Allah ka roki Allah to Allah subhanahu wata'ala da ikon shi zai karba maka saboda ka shiga cikin wani hali da ka shiga cikin wannan halin baka nemi ba kowa sewa sai Allah subhanahu wata'ala shi yasa kahuran da in suka gani ta rikice ba sarki sai su koba ina sai su kowa sai sai sama sai Allah subhanahu wata'ala ake ba da wata kissa wasu sun shiga teku ya zo ana ya ware teku igiyar ruwa ta cire ana babububu ana kayya kayya kayya wai ya dauko gurki shi gudan ya kahoran ya tinsu kai lalla ya ne mana wannan nan babu wannan kawai na sama zaka dauka na sama zaka roka shi kadai zai hudda ka to kenan nan mutumin da ya shiga cikin tsanani idan ya addu'a addu'a ce shi ma lokaci ne wanda ya siffanta da wani siffa ta karba addu'a shine yace yutilu safar wato yana tsawaita bulaguro mun samu siffa guda sai yace ash'ata agbara wato kuma ya burkita ya zamanto gashin shi ya cakure duka ya yi burtutu kayan shi ya wuto da wata siffa wadda da ka gan shi ka tausaya mashi to ita ma siffa ce ta nuna kaskanci saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a hadisin da ya fito zai je salatul istisqa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da irin kaya mutawadi kaya wanda suke ba irin kaya na alfahari ba kaya dai wanda daga an gansa an san wannan mutawadi ne saboda zai je wajen istisqa sallar roƙon roƙon ruwa kenan wannan yana nuna mana siffa ta biyu da ya siffanta da ita ita ce cewa ya yi siffanta da gashi nan a jirkice shi kuma duk mutumin da yake a jirkice kamar yadda hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa rubba ash'asa agbara madfu'un bil abwabi man law aqsama ala allah la abarra yace da yawa daga cikin mutane wanda zaka ganshi ash'asa agbara gashi nan idan idan ya zo ma koha kore shi ake ya zo koha gidan mutane ta kai dalla sai ka yana ko wani wari ko kuma gashi nan amma inda zai zo ya rantse da Allah akan abu to wallahi Allah sai ya cika mishi wannan abu wanda kissa idan muka duba ta Muhammad Abdullahi bin Mubarak ne ko kuma Muhammad bin Munkadir wanda wani bawan Allah ya zamanto lokaci an yi rani ya yi rani garin duka an je an yi addu'ar roƙon ruwa an yi an yi Allah bai bar ruwa sai ya taso cikin dare yana can shi kamar shushana shushana ne haka a zamni kuma mutawazi ba ruwan shi da kowa kawai dan aikin shi yake dan sana'a shi yake yi kaza da kaza ya shigo masallaci shi wanda yake bada kisa yana cikin masallaci a zaune dare ya rawa zuwa wajen asuba ya zo ya nafila raka'i ya daga hannu ya rantsi ya ma Allah rantsuwa ya ce Allah bayan ka sun nemi ruwa baka musu ba Allah ka yi musu ruwa kaga sai ta da kai umarni ne yake ma kai kankace menene kawai ga cida ruwa ya zubi shi wannan yana kallon shi ya ce to ya lalle ga bayan Allah gari duka an yi du'a an yi roƙon ruwa Allah bai bar ruwa wannan da ya zo yi rantsuwa ya ce Allah gaba bayan bar ruwa Allah ya ya bi shi ya da asuba ta yi sallah asuba ya bi shi a hankali a hankali har ya je ga inda ya shiga da ya zo da sai wasa gari ya zo ya isko shi ya ce mishi salamu alaikum wa alaikum salam kaza da kaza suka gaisa sai ya nuna mishi gyaran takalmi za a maka ko mene ne za ce a shi ne mutumin shi na jiya ya ce bai gane ba mutumin shi na jiya ya bayyana mishi a kaza da kaza jiya da kai hadda a kai ruwa ya ɓata rai kuma gaji bayan Allah na gani saboda aikin da yana Allah wani ya gan shi du'a a roƙon Allah da yayi wani ya gan shi kai ya ɓata mishi aikin shi kai tsaye ya ɓata rai ya hurtumin mutuma shi ma ya tattara kayan shi ya bar garin dan ma ka aje wani abu na riya ko kuma wani abu na wannan ya shigo cikin abin da ya shafi ibada to wannan kenan ash'ata muna magana ne kan abin da ya shafi rubba aqsam rubba hadisin rubba ash'ata aghbara man law aqsama ala Allah la barra madfu'un bil abwab man law aqsama ala Allah la barra au kama qala sallallahu alaihi wa sallam kenan siffa ta biyu wannan ya siffanta da wata siffa ce wadda gashi nan ko rashi ma ake idan ya tsaya a kofar mutane sannan siffa ta uku yace yutilu safar ash'ata akbara ya muddu yadayhi ila sama yana daga hannun shi zuwa ga sama wanda yana daga cikin ladabi na addu'a idan zaka yi addu'a ka daga hannunka zuwa sama ka daga hannunka zuwa sama saboda ya tabbata hadisai annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna allaha hayyun karimun yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilayhi yadahu an yaruddahu ma sifara wato Allah subhanahu wataala mai karamci ne Allah yana jin kunya bawan shi ya daga hannu ya roƙe shi Allah ya maido mutanen shi zero bai ba shi bakoni Allah ya maido shi zero bai ba shi bakoni ka duba ka gani me yasa malamai suka aka haramta bara aka ce bara haramun ci zawwa a cikin bayan Allah ko wa'anda misali wani yazo yana bara bakka da abin da zaka bashi kana jin kunya zaka ji kana jin kunya bakka da abin da zaka bashi to barantana Allah subhanahu wata'ala wanda yake bawon shi ya zo ya daga hannu ya ce ya rab ya daga hannu yana roƙon shi bai bashi ba abin da ya amsa yana jin kunya Allah subhanahu wata'ala to shi ya siffanta da wannan siffa wadda ta daga hannu shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya ce ya muddu yadayhi ila sama'i yana daga hannun shi zuwa ga sama sannan kuma daga hannu a wajen addu'a wanda sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam zan gani a istisqa yana daga hannun shi sama sosai idan ana addu'a dan ana roƙon neman roƙon ruwa ga annabi ya daga hannun shi aka zo yaki yakin badar annabi ya daga hannun shi sosai har ya zama to wannan in shi yana sabka sahabbai suna dora mishi istisqa har ana ganin hasken hamada annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma daga hannu na kai haka bi ma'ana kamar zaka sha wani abu ka nuna tawazo kana jira Allah subhanahu wata'ala ne ya baka roƙo ne kake wajen Allah subhanahu wata'ala ko kuma irin daga hannu na addu'a shi ma abin da ya shafi mimbari shi kuma da yatsa ne zaka gani malamai a saman mimbari suna addu'a suna nuna da yatsa wanda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam a saman mimbari haka ne yake kenan daga hannu ne shi ma wannan ba ba wani wannan bane ba rantsuwa a addu'a zaka gani malamai suna addu'a suna Allahumma ajina fi man hadayt wa suna daga hannu haka suna daga hannu haka shi ma daga hannu ne ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan kala uku daga hannu duk da cewa akwai wata kala wadda wasu nuna amma wasu malamai sun ce babu ita na cewa kai haka shi ma yana daga cikin tawazu ga sadda hannunka haka idan sai to amma na a salatul istisqa kai haka amma wasu malamai suna ganin cewa ba ta tabbata ba kenan wannan daga abin da ya shafi daga hannuwa a cikin a cikin sallah to wannan ya siffanta da siffa ta daga hannu siffa ta nawa kenan siffa ta uku sannan ta hudu shine yake cewa ya rab ya rab wannan wace siffa ce siffa ta hudu sannan siffa ce ta abin da ake cewa al-ilha wace naji Allah subhanahu wata'ala yana so ka ringa mishi naji da nan ka roke shi kada ka zo addu'a kawai kai kawai rabbana atina fid dunya hasanatan a idan zaka yi addu'a ai rabbana atina addu'a ce amma idan zaka yi addu'a ya kamata ka yabi Allah ka dauko ya rabb ya karim ya jawad ya razzaq ka ringa da sunayen shi walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha da sunayen Allah subhanahu wata'ala sarka ka kyawawa kenan ka roki Allah subhanahu wata'ala sannan karin fa'ida addu'a mutum idan zai zo addu'a abin da ya dace akan ladabin addu'a na farko abu na farko shine kai ba Allah subhanahu wataala bancin ka yabi Allah subhanahu wataala na biyu ka biyo da salatin annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ka roki Allah subhanahu wataala mu duba nan salatu tahiyya idan zaka yi tahiya me kake fara at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu lillahi kana ta yawan Allah to ka zo salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka zo addu'a Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa min adhabi jahannam azwa karshe kuma ka fatar da ubu bi mashi ita in kaso kenan abin da ake so mutum idan zai yi addu'a shine ya zaman to ka yi ta da yabo na farko bi sana'a ala Allah ka yi ta da yabo ga Allah subhanahu wata'ala to wannan yana ya siffanta da addu'a yabo wanda shine ya rab ya rab kuma yana ma Allah naji sannan kuma ya tabbata hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa bawa da zai daga hannun shi ya ce ya rab sai Allah ya ce labbaika ya abdi na amsa maka ya bawa na ka tambaya abin da kake so kenan kun ga wannan ita ma wata siffa ce wanda wannan bawan Allah ya siffanta da ita wanda ita ce siffa ta nawa siffa ta hudu wanda kuma ya rab saka in ka duba duk mafi yawa addu'o'in annabawa zaka gani suna yin da ya rab ko kuma rabbana yanzu da ka duba cikin alqur'ani can cikin suratul ali imran can karshe ne yake cewa ربنا إننا سمينا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخزي تخزي تخزي الميعاد إنك لا تخلف الميعاد سيقا وميتي فاستجاب لهم ربهم هناك da rabbana rabbana rabbana idan wannan duka yana daga cikin abin da ya shafi irin kan sami sunan Allah subhanahu wata'ala wanda zaka yabi Allah subhanahu wata'ala wajen addu'a ka yabe shi sifa ta hudu kenan wanda bawan Allah wannan yayi akan abin da ya shafi addu'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mi wa mat'amuhu haram yace summa ya rabb ya rabb ya Allah ya Allah ya Ubangiji ya ce dai annabi ya ce wa matsamuhu haramun sai dai kash shi wannan bawan Allah abincin shi haram wato duk abin da ya ci haramun ne abincin na shi wannan inda ya ci guzurin da shi ma da yake gari a haramun ne haka abin shan shi wa mashrabuhu haramun abin shan shi ma haramun ne wa malbasuhu haram hatta da tufafin nashi shi ma na haram ne wa guziya bil haram shi kai rayuwar shi ma duka komin shi haram haram ta yake annabi ne yace mi fa anna yustajabu li zalik to ta kaka za a karba ma wannan bawan Allah addu'a ya tabbata hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ayyu lahmi nabata min nabata min al haram fan nar awla bihi aw kama qala sallallahu alaihi wa sallam wato din naman da ya toho ya tsuro daga cikin mutum na haram to wannan wuta ce aula da wannan namu wuta ce aula da wannan namu saboda cin haram shi zai nuna mana a cikin wannan hadisin cewa matukar mutum yana cin haram to addu'a shi za ta zamanto ba za ta karbu ba addu'an mutum ba za ta karbu ba kenan abin da yake nuna mana wannan hadisi cewa ka nisanci cin haram idan kana so ka zamanto adda aka ta karbu ya tabbata wani hadisi gida ce a cikin isnadin shi akwai akwai makal wasu malamai suna ga bai inganta ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran an zo aka karanta wata aya wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai sa'ad bin abi waqqas ya tashi ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ij'alni mustajaba du'a annabi ka sanya ni in zamanto wanda idan yayi addu'a an karba addu'a ya samu addu'a mustajaba sai annabi ya ce mishi atibu mat'amaka wato ka tsarkake abincinka ka kun mustajaba du'a to zaka zamanto wanda idan yayi addu'a ka karo idan wannan yake nuna mana da ta a hadisin akwai makala a cikin shibihi nazar amma wannan yake nuna mana matukar kana cin halal to da ikon Allah addu'a ka ta karo wanda wannan ku duba ku gani dukkan wasu matakai wanda ya kamata mutum ya yi a karbi addu'a shi wanda aka ce za a karba addu'an mutum yana yi to shi ya gama su amma dai ba ɗaya bai ɗauka duk ya gama su wajen guda hudu amma da ya zamanto abincin shi haram abin shan shi haram tufafin shi haram ya rayu cikin haram ba karba mishi ba addu'a ta shi Allah subhanahu wataala ya kare mu kuma Allah subhanahu wataala ya bamu ikon cin halal da kuma wannan in kenan wannan karshen wannan hadisi na na goma wanda malam ya kawo mana a cikin wannan littafin al-arba'ina an-nawawiyya sai malam yace al-hadisul hadi ashar hadisi na 11 anil anil husayn akwai a wata nusuha an abi muhammad ko yawwa nan naga anil husayn ya bada an abi muhammad al-hasan ko الأبي أن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وتوانا حديثنا أبي محمد واننا أبي محمد شيني الحسن بن علي بن أبي طالب shine alhassan dan ali dan abi talib wane ne alhassan dan ali dan abi talib shine jika annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda shi da dan uwan shi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa su ne wato sayyida shababul janna su ne shugabannin matasan aljanna alhassan da husain wanda kuma suna da falala sosai jikokin annabi sallallahu alaihi wasallama ne wanda kuma alhassan shi ya yi falala akan alhussein saboda da yawa wasu hadisai duk hadisan da suke zauwa suna nuna falala tare tare shi da hassan da hussein amma akwai wani hadisi wanda ya nuna cewa shi hassan yana da wata falala saboda wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi da kankanansa annabi sallallahu alaihi wasallama yake tashi ya je gidansu jikan shi ne ya je ya iske shi ya dauke shi su yi wasa ya ja shi in ya gan shi a titi ya bi shi irin haka dai na wasan kaka da jika wanda kuma wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya biyu janyo shi haka ya zo ya dauke shi yake cewa wannan dan nawo shugaba ne sannan kuma Allah subhanahu wata'ala zai sanya shi ya zamanto shine zai yi sulhu tsakankanin wasu al'umma guda biyu wanda al'umma wannan guda biyu su ne zamanin Muawiya da Ali da abubuwan da suka faru bayan annabi sallallahu alaihi wasallam na yaƙe-yaƙe cikin sahabbai wanda shi alhassan ya zamanto shi ne ya zamanto ya sulhu tsakankanin wannan ina yana da falala sosai wanda kuma tun su ne yan aljanna ne annabi sallallahu shi ne ya rawaito wannan hadisin kenan alkunya shi shine abi muhammad alhassan dan ali dan abi talib ne jika annabi sallallahu alaihi wasallama shine sifatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wato jika na wajen wace wajen na na fatima kenan mace sifatu shine jika wa raihanatihi kace badadin shi ne dan lelan shi ne shadadin shi ne duka kenan shine alhasan qala hasan yake cewa hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato na kiyaye daga wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa mi da ma yuribuka ila ma la yuribuka ka bar dukkan abin da kake kokonto dukkan abin da kake shakka ka kama abin da baka shakka a dukkan abubuwa sawa'un wannan ka'ida ce zan mu dauka cikin addini saboda wannan littafin wasu ka'idodi ne wasu qawaid ne na kamar idan ka rike shi zaka samu ka'idodi da yawa a cikin abin da ya shafi addini ka'idodi da yawa zai koya maka zai karantar da kai wasu abubuwa na addini da yawa yanzu wannan da'a ma yuri buka ila ma la yuri buka kwatankwacin shi misalin hadisin da muka dauka hadisi na hudu ne ko ko na shidda fa man ittaka shubahat faqad istabara al dinihi wa ardi to dukkan abin da kake kokonto abin da kake shakka ka bar shi ka kama abin da baka shakka bari mu bada misali ko ma'anar ta ɗau misali kai ne kake ka zo kakka ya arwalla kai sallah to kana ka san kana da yakinin cewa da kai arwalla asuba arwallar ka ta kare ka je ka yi fitsari to abinda kake shakka yanzu shin na yi arwalla bayan wannan ko bai yi ba shine nake shakka to nan sai mu ce maka da'a ma yuri buka idan ma la yuri buka ka bar abin da kake kokonton nan ka kama wanda baka kokonto me baka kokonto a nan baka da arwalla eh bannin na san karshen wannan ina banni da arwalla banni da kokonto akan wannan kokonto na a ina ne a arwalla shin nayi ko ban yi ba kenan ka ga nan me zaka tashi kai sai ka je kai arwalla kai ka wuce wajen sallah ce kake misali sai ka zo raka'a uku ce muka yi ko hudu liman ne kai raka uku ne ko hudu mamu daga baya ba su tunatar da ni ba ina wannan sai in tashi kawai kokwanton da nake uku na san kawai na yi uku batta da kokwanto to kokwanton a ta hudu ce shi na yi ta hudun koko ban yi ba sai in kama uku kenan sai in yi ɗaya wannan ta hudu sai in yi da bayan ta kama ban yi ta ba sai in tashi in ciko in ka in ta hudu ce kenan kana tashi malam zai ce subhanallahi sai ka ce a to muna nan in ka rikice kuma ka juyo ka ce a karfakan lalayiyar ya gai idan ya ka sanar da shi ka zane ya a gyara sallah da wuciya gida gini shi ne da ma yuribuka ila ma la yuribuka ka bar dukkan wani abu da kake kokonto ka kama abin da ya zamanto baka kokonto a cikin wata ruwaya ta cikin sunan tirmidhi hadisin ya zo da ƙari cewa fa innal khaira tama'anina wa inna sharra raib kuma a wata ruwaya cikin a wannan a cikin ibn hibban wannan kuma ta cikin turmizi ita ce fa inna sadaqa fa ma'anina wa inna fa inna sidqa fa ma'anina wa inna al-kadhib raib wato lalle ita gaskiya nutsuwa ce ita kuma ƙarya ita ce take da shakka da kokonto da wasu abubuwa wani ruwaya kuma ta ce fa innal khaira lalle abin da yake alkhairi nutsuwa ne zaka gani dukkan abin da zaka ji ta nutsu da abu ta nutsu da abu to wannan kenan babu kokonto a cikin shi shi kuma abin da ya shafi sharri shi ne yake da kokonto da rai da wasu abubuwa kamar yadda can hadisin da yake cewa istafti qalbak wasiya ta annabi sallallahu alaihi wa sallama akan wani sahabi ne al-ismu ma haka fi nafsika wa karhita an yattala alaihi nas wato duka abin da yake na albirru husnul khulq wal ism ma haka fi nafsika wato shi abu kyakkyawa abu na albir wato shine kyakkyawan hali shi kuma abin da yake kokonto abin da yake zunubi shine zaka gani kan a cikin zuciya kama bai kwanta ma kuma kana tsoron wasu su gane kama kana yin wannan abu idan kaga wannan abin zai zama to misali yana bangaren abin da ya shafi ba daidai ba to kinan shine da'ama yuribuka ka bar dukkan wani abu wanda kake kokonto akan shi ila ma la yuribuka ka kama abin da ya zamanto baka kokonto sai ka yi shi wannan hadisin rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito shi wan nasa'i da nasa'i wa qala tirmidhi hasanun sahihun tirmidhi yace wannan hadisi hadisi ne hasan kuma hadisi ne da yake sahihi sannan akwai wata ka'ida nan irin ita ma karkashin wannan hadisin irin malamai da suke cewa al-yaqinu la yazunu bi-shakk kaida ce ta malaman usul fiqh wato abin da yake yaqini wata shakka ba ta gusa shi kamar yadda muka gani yanzu yaqini ne shakka kai kana da yaqini misalin da muka bada kana da yaqini alwallaka ta kare to shakka da zata zo maka akan wani abu la yazunu baya iya hudda ma ba wannan yaqini kenan kawai abin da kake shakka sai ka zamanto ka bar shi ka kama abin da baka shakka sai ya zamanto ka tahi akan ibadar kasak ka tahi akan abin da ya shahi addinin ka karshen wannan hadisi kenan hadisi na goma sha ɗaya sai hadisi na goma sha biyu kada yana ake da ya kama ake kira na ci gaba alhadisu thani ashar malam ya ce hadisi na goma sha biyu an abi huraira shi ma hadisi ne daga abi huraira radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa sallama qala daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa min husnil islam mar'i tarkuhu ma la ya'nihi wato yana daga cikin kyawun musulmcin mutum wato tarkuhu ma la ya'nihi ya bar abin da bai shaye shi ba ya bar abin da ba wannan in shi ba ne ba mi ake ce ma al'ashe alladhi yu'inu abin da yake shafarka abin da yake kana buƙatar shi sosai misali ko ya shahe ka sosai zan mu gani mi ake ce ma tarkuhu ma la ya'ni yawa wannan hadisin za ku ga wasu mutane suna kawo misali kai ne kaga ana yin wata banna ka zo zaka hana sai ka ji wai guda ya ce maka yi min sunan islamin mar'i tarku ma la yani kai kuma annaci ya kamata ka hana wanda kuma kana da ikon ka hana ta to dole ka hana nan wannan ba za shigo ba a ba za shigo ba in ma bai shaye ka kai ne kana wuciya kaga wasu yara suna faɗa misali sai ka bar su wannan ya bai shiga ma layani ba yan gidanku ba ne ka ce sai ka gani wani kaza ka kaci tsamu raba wa'annan suna wada ya ce a a kai tarku malaya ne to wannan duk ba shi bane ba abin da yake wannan hadisi ne hadisi ne wanda yake da girma sosai daga cikin ladabba kuma wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ne yace min husni al-islam al-mar'i tarku ma la ya'nini kuma yana daga cikin irin wannan hadisin hadisin man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut shi ma yana daga cikin wannan da wancan kuma la taghdab aw sini kala la taghdab duka dai zan mu wannan in mu wuce kenan an min husni al-islam al-mar'i annabi yace yana daga cikin kyawun musulmincin mutum tarkuhu ma la ya'ani ya bar abin da bai shaye shi ba na daga fada misali wani abu ne wanda mummunan fada ce ko kuma wasu abu wanda na aiki ne wanda bai shaye ka ba bai kamata ba a ce kana yin shi to wannan ya kamata ya zamanto ka bar shi ka kubuta daga wannan shi don ya zamanto musuluncinka ya cika saboda kamalul islam ya zamanto musuluncin mutum ya cika kamar yadda wancan hadisin yake cewa al-muslimuna al-muslim man salima al-muslimuna bilisanihi wa yadihi wato mutum wanda yake musulmi shine wanda ya fitar da musulmi na daga abin da ya shahi lisanihi halshen shi da hannayen shi kada ka cutar da kowa abin da sha'anin wani da wani ne kada ka shiga in dai ba maslaha ta addini ba ke da kai in maslaha ta addini ne inda zaka yi da'awa kenan sai kai saboda misali wani da wani ne suke wani abu aka kama labari kana tsoma bakinka zaka zama to ka shiga yi da mutum ka shiga giba ka shiga kamar yadda huzaifa huzaifa ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake mishi ko mu'adh yace kuffa alayka hada annabi sallallahu alaihi wasallam yake mishi wannan alish ai yake cewa mine a inna lam mu'akhizuna bima naqul shin annabi mu za ka za ka kama ma akan abin da muke wada annabi yace sakalatka ummuka da ma barinka akai wa hal yakubbu an-nas ala anaqi ala unuqihim aw kam me lafazin hadisin yake cewa wato mutane yake kai su zuwa ga halaka in ba abin da ya shi sa'idi alsinatihim wato abin da yake hutowa daga bakin su zuwa ga halaka kai ne ka ci ka ci wannan in wane ka yi da wane ka yi da wane ka je an yi da wane ga wani sai ka je ga baki ɗaya ka gani baka da komai kamar yadda sahabbai wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su kun san waye muflis suka ce muflis a wajen mu shine wanda bai da komi ya kawo gashi na layar a'a wanda za a zo ranar tashin alkiyama ya zo da aiki guda aiki gashi nan shi ba tabni sallah biyan azumi kiyamul laili komi san fursan kawai daga an duba kotan guda sai aga ya zagi wani wancan zai wuce kwana yayi da wani wancan zai wani yayi da wani yayi kaza yayi kaza sai ya tashi zero sai ya tashi zero me ya kai shi halishi me ya kai shi halishi idan wannan shine dole mutum ya zamanto dukkan abin da ya zamanto idan kana so musuluncinka musuluncinka ya cika cikakke to dukkan abin da bai shahe ka ba na daga cikin abubuwa ne na aiki ko kuma na faɗa ka nisance su matukar abin ba inda zaka yi umarni ne da kyakkyawa ba ko kuma hani da mummuna ba kenan in nan ne nan kuma abin da yake akan ka wajibi ne wajibi ne mutum ya tashi ya yi amur bil ma'ruf wa nahyi anil munkar hanyoyin da zaka bi wancan hadisin me yake nuna idan man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu bi yadi idan kaga wani ana wani mummunan aiki to ka ka dakata wannan abin ka hana shi da hannunka da hannu ne ake ni kana da iko kana da kowa a gidanka ne ake yin wani abu kai ne kenan sulta kai ne babba kenan ka hana fa in lam yastati fa bi lisanihi idan kuma bai iya da hannu ya sa ya hana wannan abin annabi ya ce to da harshen shi ka hana da baki kai ne ka zo kaga wasu suna wani abu ka gaye musu su bari kaza da kaza da bakin ka kai magana in baka iya sa karfi ka hana su ko baka da iko baka da sulka fa in lam yastati fa bi qalbi idan kuma duka wannan baka da wasu ne ga suna a unguwa sun an rasa ya za a yi da su wanda he gwamnati kai ko ba gwamnati ba kenan sai ka yi ki abin a cikin zuciyarka annabi ya ce wa zalika da aful iman kenan idan ya zama to ka iya wannan kina abin da ya shafi amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar kenan wannan dole ya zama to kai shi ka hana shi saboda kan aya ne tace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar yana daga cikin abin da yasa wannan al'umma ta zama to al'umma ce wadda tafi alkhairi al'umma ce ne alkhairi Allah yake cewa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kuna umarni da kyakkyawan aiki sannan kuna hani da mummuna aiki kenan take ya zama to an waye gari ba umarni da mummu da kyakkyawa ba hani ga mummuna za a huta daga cikin wannan al'umma ta kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas kenan karshen wannan hadisin shi ma wanda hadisi ne gajere wanda shi ma ka'ida ce babba wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa min husnul islam mar'i tarkuhu ma la ya'nihi mutun ya bar dukkan abin da ya zamanto bai shahe shi ba abin da ya zamanto babu bai da wani babu wata maslaha ta addini ko kuma wani abu wanda zai ci gaba na amr bil ma'ruf ko nahyi anil munkar to ya bar wannan abun shine ya zamanto zai zamanto musuluncin mutum ya cika insha Allah kenan eh نعم قال كنا حديث أنس طيب الحديث الثالث عشر حديثنا قوم شاوكو عن أنس بن مالك لقى أنس بن مالك يرضى الله تتبتع عقريشي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زان الله صلى الله عليه وسلم يكتوى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه wato ɗayanku ba ya cika ba imani wato imanin shi ba ya cika ba hatta yuhibba har sai ya soma li akhihi ga dan uwan shi ma yuhibbu ga abinda yake soma li nafsihi kanshi wato mutum imanin shi ba zai cika ba har sai ya soma dan uwan shi abin da yake soma kanshi wannan hadisi hadisi ne rawahu bukhari wa muslim imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi hadisin wannan ya zo mana dan ya nuna mana me ake ce ma nan imani misali annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu adu wato bawa ba zai isa ba haƙiƙanin imanin shi ya cika haƙiƙanin imanin kai ya cika shine hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi a wata ruwaya cikin imamu ahmad cikin musnad yake cewa hatta yuhibba lin nasi ma yuhibbu li nafsihi min alkhair har sai ya soma mutane abin da yake soma kanshi na daga alkhairi kenan duk abinda kake soma kanka na alkhairi to ka soma wani dan uwanka ka soma wani dan uwanka shi ma shine wannan imaninka zai zamanto ya cika wanda kuma eh malam yake cewa anan fa innal imana kathirun ma yunfa lintiqa'i ba'd arkanihi wa wajibatihi ka qawlihi sallallahu alayhi wa sallama la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min wa la yashrabu al-khamra hina yashrab wa huwa mu'min wato mutum ba zai zo ba yana yin zina a lokacin da yake yin zina yana mu'min mun imani kamar wata riga ce zaka gani imani yana karuwa yana raguwa kamar yadda muka gani tun cikin farkon hadisi na biyu ban manta ba yana karuwa da ayyuka na ba'a sannan yana raguwa da ma'asiya sabon annabi sallallahu alaihi wasallama suke ce ma annabi idan suka zo wajen shi sai su ji imanin shi su ya hau sun hau ya imani kaf ya cika san fursan amma in suka koma gida wajen matansu da ɗiyansu sai su ji kawai ya sabka imanin annabi ya ce masa ai imani haka ne ya zidu wa yankus yana karuwa yana raguwa zakka ji wadarin imanin ka ya kai ya kai ya kai kamar a ce hayya lal jihad to wataran kuma zakka ji kawai kai kanka ka san imanin ka ya ragu kai kanka in aka tambaye ka kai kanka ka san imanin ka ya ragu to tanke imanin ka ya ragu i kokari ka duba me yasa ya ragu ka yi matukar kokari ka je ka ci gaba ya zamanto imanin ka ya karu imani shine yace la yazina zani yi ne zini wa wa mutum man da yake zina bai yayin zina yayin da yake zina yana mummuni a sai an hun imanin ya huda sai dai ya yi da zina shi ya dawo wanda yake shan giya haka bai yi wa yana shan giya yana mummuni sai dai in ya yi da shan giya shi ya dawo haka wanda yake sata bayyayin sata a lokacin da yake yana mummuni sai dai in ya ida sata tashi sannan kuma imanin nashi imanin nashi ya dawo kenan ana abin da zan mu dauka shine mutum imanin shi ba zai cika ba har sai ya soma dan uwan shi wato abin da yake soma kanshi kuma ruwaya ta cikin musnad ta imamu ahmad ita take ƙara wadda hamana cewa mutum ba ya kai ba hakikanin imani har sai ya soma dan uwan shi har ya soma mutane abin da yake soma kanshi na alkhairi ba na sharri ba kada kai kana ganin wani sharri ya same ka kuma ka soma wani dan uwan kai samu ko kuma a mutum ne ya zo da wasu abubuwan shi kai kana so ya baka kana la yu'minu ahadukum kana ka mishi wannan hadisi ka rinka kawo shi wannan hadisin ka ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi a a in ya ga dama ya baka in kuma bai ga dama ya zamanto ya zamanto ya hana ka amma dai yana da kyau kuma mutum ka so ma dan uwanka abin da yake na alkhairi ne abin da kake so kanka inda muka duba in muka duba tarihin sahabbai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa'anda za a zo a waye gari kamar mutum ya dafa wani abu a gidan shi a yi ta yawo da abin a kai ma wani ya zai ce kai ma wani ya ce a wani ya yi bukata wani ya yi bukata wani ya yi bukata a kai mishi mu duba lokacin muhajirin da suka zo madina ya kai da suka zo madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama su da al'ansar mutanen madina suka zama to yan uwa kowa islamiyya sai a gama wani da dan madina dan maka ce to ku yanzu yan uwa ne an gama ku mutum ya zo ya raba dukiyar shi tsaka ya ba ma muhajir rabi ya ce mishi je ya yi kasuwa har ya wani ya zo ya ce mishi ya zo ya zaɓi cikin matar shi wanda yake so ya saki ya je in ta yi da idda ya arme ta to su ma da ke mutanen muhajirin su ma mutane ne wanda suke da imani wasu sai su ce a wada musu hanyar kasuwa a wada musu kawai hanyar kasuwa su yi su nema amma yanzu kai wani ya zo ya ce rawa dukiya ta zaka yawo tsawa daga sassa to ala kulli hal dai shi musulunci yana son ta'awuni musulunci abu ne wanda yake nemo ake son taimakekeniyar juna labudda ya zamanto musulmi da musulmi idan suka hadu su ringa taimaka ma junansu su a ringa taimaka ma juna dan uwanka ne ka gan shi cikin bakin ciki ya zamanto kai in kai kai ma ka samu kai shi ma shiga bakin cikin haka in ka same shi cikin farin ciki ka zamanto kana farin ciki da abin da ya same shi na farin ciki haka shi ma ya ringa ma fatan alkhairi ka ringa mishi fatan alkhairi ya zamanto idan wani abu na musiba ya same shi ku ga muka baki ɗaya a samu a warware mishi wannan musibar da ya shiga amma yanzu zaka gani musulmi da musulmi mummuni da mummuni a zo a waye gari wani abu ya faru mutum za ku gana ce a wani kai dai abin da sai dai roƙi Allah subhanahu wata'ala ya gyara ya mana halayen sai ka gani sai a hankali wai dan uwanka musulmin mummunin wanda wuya tare da shi zaka gani shi ma yake so wani abin ya same ka shi ma yake so wani abin ya same ka to wannan ka gani tun daga nan zaka gane imanin namu ne kawai sai dai mu ce wallahu musta'an Allah subhanahu wata'ala ya yi mana jagora muna kiran imani amma dai kawai ina ji sunan ne kawai Allah dai ya mana taufiki Allah dai ya mana taufiki wa illa muna da sakaki da yawa yanzu idan kana duba tarihin sahabbai magabata yadda suka rayu yan sai kai ka hika ce kawo in dai ba dan dai Allah subhanahu wataala ba dai rahamar shi ta wuce iya inda ake zato ta daga ina ku ina aljanna ina ku ina aljanna kawai sai dai ka ce to kawai dai ya dai wanda dai ya dai ta Allah amma amma irin yadda sahabbai suka rayu da junansu irin yadda sahabbai suka sai kana karanta siyar na sahaba na sahabbai magabatan jiya wallahi zaka san addinin nan da ya zo mana wai kawai ba haka bane ba ya zo mana sirt ya zo mana gashi nan alhamdulillah tibis kana zamani komi na addini kana zamani zaka yi sabu magabatan mu ba ma wai can nesa ba ka duba nan kusa ma yaya suka yi addini amma mu komi ya zo mana yanzu komi ya zo mana in karatun ne karatu babu wani irin karatun da babu yanzu babu karatun da wani halshe da babu babu ko ina kana samu rediyo ce tele ce salula ce whatsapp ne ina ne babu karatu shi sa malamai suka ce babu wuzuri wani mutum wai yanzu ya zo ya ce ma Allah wai shi jahili ya zo ya ce ma Allah jahili a ko'ina kake kawai baka tashi bane baka nema ba wai tsaya zaka wai a sai an je wa an kai maka a kai yanzu gari in ba waje ba irin can cikin ƙauyen ƙauyen ƙarƙashin ƙauye can inda babu babu ma masu zuwa su ka ne tun da aka aihe su kawai a nan suka gan su suke rayuwa wanda dai busan ba ma ya duniya a duniya suke duniya da zahira busan ba menene to in ba irin wa'annan ba za a nema a ce su za a ma uzuri amma ka san ba irin wanda yake cikin gari ba ba wanda yake cikin nan gefen gari ba wanda yake cikin nan ƙauye kusa wanda ka ce a a kawai baka nema ba an dora ma hujja hujja ta riga ta isa hujja ta riga ta zo maka qur'ani gashi nan ko ina karanta yake hadisai gashi nan ko ina karantawa yake ibada in baka gani ba a tele akan titi wata ran kana wuce zaka ga wani yana sallah to kinan ka gani hujja ta riga ta wannan maka Allah dai yayi mana tawfiki Allah kuma ya kare mana imanin mu Allah kuma ya datar da mu duniya da lahira insha Allah kenan sai sashi na sama insha Allah da fatan abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan gaba daya kuskure da muka yi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana ya shafe shi kuma daga zukatan mu ya ba mu ikon gyarawa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin